عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر والهدي بفاروق على هذه ذلك لا نخشى هوانا ولا ظلما وجورا ولا بطشا أقاتبه بالمضي وهو مؤنسي وحين سفى الماء فما دار من كشا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي نبي عليه قبل صلى مسلما إله البرايا وهو من هديه إشاء عليه صلاة الله ثم سلامه ويبني المقفى أم بشاش من بشاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه مدى الدار إنشاد لأحمد والعشاء عليه مع العالي الكرام وسابه أكون قديما آجلا آجما أشاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تريدنا إلى الذكر والذكر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم يعني mun dawo kan karatunmu na diwani na maulamu shehu ibrahim ya sabbi allah ta'ala anhu على قوله الكتاب Thank you. wato harka da bakin ya yau eh harka da wata su sai dole sai an ya kuma da za ku mu ma zure ne wato mun jalaba zikiri baka cika ba muka zo muka faɗo jalaba da ƙarfi muka yi kuma muka zo muka faɗo shi na gara a kai da raka ba ko kuna ba ko saka da rayu ke ba wallahi ma ka rai ba ta ba ko tsawa duba ko iya ko na kula ba amma dai zan koya wala mu shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wato sifar ma alhaji wato tafiya ce ibrahim cikin ka tare da wato annabi sallallahu alaihi wa sallama tafiyar ta zahiri da bashi tafiya wato ta sallama wa annabi da kuma miƙa wuya da annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma neman ɗauki a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda irin wannan tafiyar ne yake ne bizalika la nafsha hawa eh Ibrahim ubay ko kowace irin cutarwa ta kowaye wa zulman da kuma zalima wa jauran da kuma wato damuwa ko yunwa wala ba a sha ko kuma rukun mai rukun saboda tafiyar tare da manzon Allah da ke da azzali da rukun mai rukun da mai wulaƙa da mai kuna da koma waye to tafiya ta tare da annabi ne ke kuma wato abin da zai bulge ka duk da tafiyar da ake aka ɗauko tafiyar ake yin ta har yanzu na babu wani abu da ya bawa tafiyar ta tsaro duk wanda ya ja ya ja da tafiyar da ku gyara zaman ba duk wanda ya ja da tafiyar ya zama mutane wato ba a taɓa ganin wanda ya ja da tafiyar ya kai ba ashe sai an masa wato sai an dauka masa sai da za mu saka masa saboda tafiyar ta masa sallallahu alaihi wa sallam saboda ka shugaba mai cewa fatihu ina kwance da annabi sallallahu alaihi wa sallam bil madad da yabo wa hawa anni kuma a cikin da nake annabi ne ke da cewa an gane saboda haka wasira ta falma ne an gane yayin da lokacin da suka ta a wajen mutum Allah sallallahu alaihi wa sallam man da sha wanda ya mun argus ya mun aiki to wannan aikin na ne bala ta rabu mutum da bare komai sai da shi da kai ana cikin mukamin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fito daga bakin dosi a yanzu zai faɗa mana shi ne ya ce kowa na fiye shi da kadar Allah ne annabin Allah ne shi da kadar sallah ila ubaya wanda ubangiji halitta yi masa salati akan kuma musalliman yana da gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam min hurji daga san annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ke ba insha Allah ya fara ta da tawo ajaba halittar nan gaba ɗaya kan soyayyar da Allah ya yi wa annabi ce ta farko kamar ba ku wannan karamin abu alaihi salatu lillahi wa salam kawai salatun Allah da gaisuwar Allah ta tabbatar da kanar Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wayu gudun mukaffa annabi abu biyarwa ga farkunan annabawa ya wadatar da an fashe shi man bashar daga walwalar wanda ya yi walwala in ka yi walwala kan ka kaiwa in ka sha ku kan ka kaiwa annabi ya rage da da kawai alayhi salatu lillahi wa salamu salatu Allah da yayi sura Allah da tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato ishari wal insha da sabon wata da kuma tsohuwar waka a wata da rero da ya Ahmad ɗaya ne ga annabi Ahmad sallallahu alaihi wa sallama wadda ta haifi kawai za Alai ma Allah ya kira ni ba ta haifi salatin Allah da gaisuwar Allah da mata da Allah ya kira da sallama masu girma wa sahabi da sabon annabi da albarkar alaye da sahabbai ne ba da yake a koro kalima Allah so kasance hadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma zamu adiga yawan kotar Allah alima zamu masa sannan ne aksha zamu mai tsananin tsoron Allah Arabu
تمام الآية والمواهب لن تنسى بلوغ رسالات الشفيع إلى الأمثال فأرشدنا بالمصطفى وبدايه ونذكره شوقا إليه بلا انتهاء عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تؤدينا إلى الرزق والمسلم نبي الهدى خير الورى شافع البراء فمنك نوال كل من أمعه قصا ألوت جميع المرسلين جلالته فأنت رسول القائنات ولست مسا عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تؤدينا إلى الرزق والمسلم عليك صلاة الله ثم سلامه من الزكاة في الذات للمصطفى نسا عليه صلاة الله ثم سلامه يقرب من ماء البلال الذي قصا عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تؤدينا إلى الرزق والمسلم عليه صلاة الله ثم سلامه يقرب من ماء البلاد الذي خسر عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام ومن أوصى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الرزق والمسلم ولما شيخ ابراهيم رضي الله تعالى عنه القول في السجاني نعم
ka san abin da sa muke cewa alkaula ne ko mutum a sandali نعم
da yawa wanda muke tare da su ake dariya ha ha ina kwana ina gajiya ganin suke ma ɗaukar shugaban Allah haka suke gani kamar ko cikin iya ne ke ka san akwai wanda suke so shugaban Allah ko ko ba ko wanda kansu da ma sama kuma sana shugaban wai shi na yawon tsawo da kansu wani ba ba ba
Allah ya kara lafiya.
ko ina to to shi ta mutum ya yi mutane shi mutumin Senegal ne mutumin a Senegal ɗan kuma ɗan sassa kaula hari alkaulai a Senegal don kusan shi Allah almakani La ilaha illallah.
almakani ko Wala wuce.
a ya wuce jiha Na wuce.
ya wuce jiha Eh.
to ta mutum ya mutane wannan alkaulai a Senegal Allah ya kara lafiya.
eh ba su yi wata tafiya da na ji a rai na shi wa Allah ne zan faɗa Allah ya kara lafiya.
kuma ta ga da barjin ba Allah bane ba Allah bane ba na ba Na wuce.
eh ba Allah bane Na wuce.
ko wanda ke ba wanda ke kare mu ne ba ko ke kare mu ne sho Ibrahim waliyi ne a cikin waliyan Allah hadimin manzon Allah wanda ya kare gaba ɗaya tabbacin annabi ba wani abu da za ka gaya mana martaba sho Ibrahim mu a wajen mu ko ka ce mai zausu ko kuɗi ko ari ko wani da ka ce mata mu martabar da babu kamar ta a goma da muke kallon da ita ba su yi Allah ba da annabi kuma ni ban san wani abu da Allah ya wasu bara da ya kai wannan ba domin in ka ji wannan abu ya yaban da yake yi. ai ba abu da shugaban baya wakili shi ko sai sai bakifun ya ce hakirun ya ce wakilun shi yana faɗa in yana jin shi wancan mukamin da kake faɗa ba haka ke ka ce ya ya kira kansa bakiyo Ina.
wanda ka kira Allah bakiyo ya yi duk tura shari'a yana gaya masa wani Allah ya kara lafiya.
da yaran su yana so goma shi ina ma ba su ba ba su faɗa ba inna la fakirun wa na ta gani abu da ya dinga faɗa man gano yana masa raga ni ne kaza ni ne kaza to shi kora da kansa kike da kansa shi baki ne ya ga ba Allah bane saboda haka masu wancan tunanin gurgur tunanin ku dawo idan kun je kun yi wata ma'arifa daban a wajen wasu mahajjuban irin ku, kun zama arife ba arifai ba arife Allah ya kara to ku zo ku buɗe ku zama arifai
Na wuce. Na yawa ina ga muku wuce.
ba shugaban ba Allah ba kai mana cewa da kasan kada kake sunan mahaifinsa sunansa Ibrahim sunan mahaifinsa Abdullahi sunan mahaifinsa Aisha to kuma suka wannan rubutun ba wanda ya kira ya suna yana to Allah ba haifin shi la ya Allah Na wuce.
da a ja a canza tunani a canza tunani da Allah kuna gani ba muna kare ba kullum muna sukar masu cewa ta kowa kama annabi to kasu ɗauka muna kyala muna kyala namu namun ma da gargada suke yi akwai wanda muna zaune ni da masu biyu ya zo sallama ya shigo inda muke zaune ya kara gashi ya kara ya ajo su zo mana amin da ya shigo yana mazurai da ya shigo aka yi sallama ya ce ya amsa ya rufa da mun haife shi ba ya rashi ya zaune aka ce lafiya da kai na yake ya ce wai ba gani shi ba kano yawwa wala wala mai da shi wai ba gani ka baya ba gani ka ba kai wa to ai yanayin kamar su da shi gure kai fa ta kawai ana ganin sa ga ga dan dan dan uwa kai sai ai kirsa ne ka kallon shi kuma da farko sai ka dauka dan uwa kamar ya maka kuma wai to da ya sa gashi ga zo bana a maka to ya shi da fayar da ce ma zaki ne ce rufe Allah ya biya ma jama'a yake jama'a yake sashi sashi duk sharuɗar da ake na wasu nawa ake istifaki nawa ake mutulatufaki ya ake lazumin safari ake lazumin yamma bai ma san ya ake da kuta wa ma wai yana shigowa wai kawai ya ra'a gani ya ce ya ce masa kasar Allah ni wallahi kirista ne maka to kare kai shi baya cikin haida ta zo ne baya cikin haida duk in za ta jami'a in za a tafi tijjaniya ba a cewa ka tara gashi ba a cewa ka tara zuri ba a cewa ba a cewa ba a cewa abin da ake faɗa idan an shiga cikin tijjaniya alƙawari ba dole ba ne amma idan an shiga ba a wuta saboda ni alƙawari kai za ka yi wa manzan Allah wata hijima a cikin tare da wasu mutane to za ka in ka shiga cikin tijjaniya ka tsafta wannan hijimar in ka shiga kar ka jera sannan kar ka ce kana jirgin tijjaniya za ka za ka fitar da fayil tijjaniya da shiga wani fayil ne da ka zauna a cikin jirgi da zai wata ya ya tuka ka shi ne za ka ba halatta da wata kaga in ka shiga jirgi zai kai ka maka bayan ka tashi kuma sai zaka fito daga cikin wannan jirgin ka shiga wani wani jirgin ya sunan ka aha da aka tsara jirgin ne in ka shiga ba za ka fita ka shiga wani wani jirgin abu biyu kenan ko in an shiga ba a fita ba a rike tijjaniya da wata ɗariƙa kamar yadda mace ba ta auren mace maza idan ake namijin nawa yi to in ka samu sirrin annabi kana tijjaniya kana wani wali ne maka wani da in za ka tsaya ga wajen shiru tijjani da kwarara maka abin da zai kwarara maka an gane sannan ba a ziyarar wani wali sai wali da yake cikin ɗarikar shiru a mara tijjani domin cikin ɗarikar bara a ziyara bara za ka sai wani waliyi ne yana da wata alaƙa da kyau tsakanin da zama yake Allah ka je ka nemo wannan albarkar to wato dara almajiran shirku su gani babu wani waliyi da ake ajiyewa almajiran su irin wani dara to an ajiye maka dara kuma ka tafi wajen wanda ba shi da wannan dara ne zai maka sai ka tsaya a dara ka ci ya ce za ka kula da sallah a jima za ka kula da sallah sallar kuma ka yi ta jama'a a kan lokaci kuma a cikin wannan alƙawarin za a ce ka dawo ka zo ka je da yin sallah ka gano wani abu sun ji ina ne kai bara muku da da manyan da ku gani kada ku fara kowa yin hakika ya dai a ba da ta kashi a faɗe da kuɗi a kano. A ba da ta kashi a faɗe da kuɗi a zariya ko a Kaduna ko a Zamfara ko a Sokoto ko a Katsina ko a Bauchi. To idan ka ɗaura ka ɗaura alaƙa da hakika wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ta daura ala aqida talauci haka kafar yau ai kake ciki sau da ka tafiya ce tattaran addininsa a cikin a cikin a cikin mu'amala ba a ba a har da rike tijjaniya ba ta saba da sunan al'annabi ta ko'ina ba ba a rushe aikin annabi ta ke ba tabbatar da aikin annabi ta ke ita kuma hajji ba rushe aikin annabi ta ke don me za ka ɗauko ta sunan ta a cikin tijjaniya ka sai su gidan kowa ubani babu kuma tun ya kafa hayaniyarsa ya kai ta ya kai hayaniyar ya ci haka ubarai mun ga ya iya su suka rai mun ga kuma ya suka mutu ina roƙon Allah ni kan ne mutu kowa ya kike ku so ubana ta ishe ni ba sai na mutu kowa ba in kike ku ubana Allah ka yi mu aka kan Allah kuma ba taɓa gani ya ba sallah ba taɓa ganin ya bar azumi ba taɓa ganin su wannan ma hayar ba ba ma fasanta ba suka ce ka fara to duk duk fara ka kake ne duk fara ka duk fara ka kare ka shika ka kake da fara ni da haka ma nake ma da shi bara ka kare da fara
Haka tafi.
zama ne ba magana shi ana yana ba ta to zo da ka mana mana son kudi ba ba ba ba ruwan shuhur kurai ba ruwan shuhur kurai da dan hakika ko ba dan hakika ba in kai hakika ka zarta shuhur kurai in kai hakika ka zarta ana jira kuwa ina yi ga tamamul alaya wato cika ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma daga Allah wal mawaqi da baye baye an gani nan da kusa wanda wannan cutar ba za a iya iya ba za mu iya iyakance wannan cutar ba wata ta cutar ce ruhul sarki wato cikar aiki na mai ceto da ya zo zuwa gare mu buɗe afirka daga ina idan aka tafi can gari ya yi ta yau ga shi dama guda ne wani gama ko wani mai yi to yau ga shi aikin manzan Allah ya zo mana akwai ta annabi addinin annabi ya zo afirka akwai wani abu da yake wannan kyauta akwai wani abu da ya kai wannan baiwa ne da can baitin farko shugaba yake mana yake cewa wahata a tare da mu wal ilm wa tuqa walillahi shukru inna shay'a hatta yake wa qad sara fi al muslimuna wa indana ayyuhal ilm salihuna takarruma ويعبر كفر وفينا رجال سابقون وعندنا يتبت إلى الله حكم سوى عبادة الجنة نعم هنا يتكنز المتلسم وانا يتعيش مع الفاهم وتمام الأمناء كده ولا موارد ضد ميتشي تنتر بلوغ رسالة لا تشتكي بلوغ رسالة لا تشتكي إلى الأنقاض فارشدنا الله يشهد للمصطفى إزواج النبي صلى الله عليه وسلم وولاية اسمه النبي وتذكاره لابد سامو ونن واتو أمتحن النبي سوية بمجي أو بمجي أمتحن منزل الله شوكا إليه دمبي إيه بسوية أنا نسوا كأنه إلى بشارة إياك الشعور وما يوانا إياك أتي إياك رعب نبقى كذا من الشيء أقول أنا نبقى إلى إياك kowa ba ne ba na ce wani abu sanar ne ina da iyaka wa mu ba mu rinka a ba shi da iyaka za mu ce masa Allah wani kawai yawa amma duk abin da ka sani na martabawa da girma za mu jingina wa annabawa amma ba za mu ce masa Allah ba Allah shi ne Allah Eh, هو نبي هو نبي الهدى شيء أكد الشريعة خير الوراء بيئة حالتا شفي شاف البراء بيئة حالتا شيء نبيئة تكون شيء تشيكا تشيكا فمنك يا رسول الله لك غيرك نوارو باي باي kowa da komai Allah fahimka daga gare ka wannan kowa da kuma da rake ne an amma in an ne kai daga manzon Allah ka sami kyauta au hamsa ko kuma hasu ne kai ko annabi ne kai ko mursali ne kai ko ulul azmi ne kai kai ko ma da waye kai kawai daga annabi ko ta kai an gane saboda ka alauku da al-husayn ya rasulullahi ka da kuka ka dukkanin wato ma'aikan Allah jalalaka ba da kwaka ta wasa ba ta girma ta girma ka da kuka ka da kuka mutum kau kau kau kau sallallahu alaihi wa sallam domin fa anta ya rasul fa anta rasulul kainat kai ya rasulullahi hakika kun wato kai ne shugaban dukkan kasantattu wala kun sa Allah bai ma iya kai ke banda wace kalama da Allah ya so kanka kirani yace bi rabbil alamin to kai kuma rahmatin lil alamin duk halitta ba wannan da ake tunjira a kanta da alam bi annabi shi kadai Allah ya rabbil alamin to annabi rahmatin lil alamin ba a gane ba rahmatin lil alamin kaga akwai kiristoci nasarawa ne ai nasarawa ne in ka gaba wasu yana yi irin karambari mai wallahi baya ci ba a kuma ta ne sawa wajen da sara ta aiko shi idan ka gaba yare yana yin addinin yahudawa rigima ce nan mutanen annabi kusa aka aiko ya sanya kan ba wani wanda aka ce yau a shan kowa da kowa ne to me ka kana to wanda ake masa wannan aikin annabi Muhammad ne shi ne aka aka masa aiki cewa an aike ka wajen mutum da aljan kai koma waye ke sau ka sallama wannan kawai shi kadai sallallahu alaihi wasallam alaika salatu lillahi summa salamu salatin Allah da gaisuwar Allah ta tabbata gare ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam من الذات الى ذات ثلاثة ده حق الذات وربنا حق الذات نفس ذات يتبين للمصطفى يجوا عن صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الله ده يسوع الله تتبت كما الله صلى الله عليه وسلم يقربني وفي يقربني لما يكون بلاي wato wannan salati da kusanta ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake mai shafi bata Allah ya kusa wanda Allah yake farce shi da abin da ya ba wanda ba alaihi salatu lillahi summa salamu zaka Allah da kusa Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa al'ad tare da ala manzon Allah wa sahabin kirami da sahabban annabi ومن أوصى لو أنت أكل وصية سوى سوس هذا سؤال لا ساعة ثلاثة
أعرف السابع سفاني يوم بلا شبي وأخلفا له الخلق من الغب حين تخلصا أبيت أري نجم ليل مباردا وما صدني من لامه من تنفسا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والوجود فإن كبار الناس بالليل شغلهم ركوع وعورات ترى الكل أقلتا وتلعب طول الليل يسهر إذا كبار في أوتر البداية تربصا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والوجود وذلك دعوا وأسلوه أحمد ولست أكله لله مخلصا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسعد ثم من قد تخصصا عليه صلاة الله الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والوبيل
wato hikimar karanta diwani da nake yi hikimomin suna da yawa amma babbar hikima ita ce ka gaya wa mutane da muke cikin wannan zamanin wani irin zamanin ne haɗe waɗanda suka suke sun hau kan martaba ta daraja da baiwa an gane wato ga abin da suka kama Allah ya ɗaukaka su ya musu martaba ta yi musu su kuma taimakon su gare mu wannan abin da suka taso na abin da suke ci a cikin duk wani abin da yake faɗa ba ba ba a kan wannan martaba yake ba ya wuce wannan martaba ta cikin soyayya illa iyaka yadda ake ake ah, sadi daga nan a kai ka kaduna an zuba shi da shi nan an yi maka farin ko an sa maka an farya kake kenan ko an sa wani abu wanda ya tara can da nan wannan ka gani nan yake na dama ya can na hagu ya yauna ga wani baya ya raba ku a tafiya ko a yi wannan abin da aka tashi alamar da yake maka ka haura can in ka ga ya ɗaya wani ya bar nan ya ci can kafa ba da ba ga kuma kilomita wani kilomita kaza ce wani kilomita kaza ce wani kilomita kaza ce har da rubuta sunan ma yau shora kilomita kaza ƙara ta cikin gari kaza shora yi karin kilomita kaza za ka bata eh to shi ne amfanin irin waɗannan rubutun kan da waɗannan gwarazan wato a kaɗa suke mana dan mutu ba kai inda ake so ka je lafiya to shi kuma a cikin yaban na da rashin ibrahim kullum sai ki hadawa da roƙo a wajen manzon Allah ya rabu lillahi ta kasanta kaga ba a taɓa samun wani wani da yake na cewa annabi da roƙo kamar shi ibrahim bai taɓa karanta baiti daga ƙarshe har ƙarshe da ya roƙe makwata ko ba ga gane da yake roƙon wani abu kaga ba sai ba ana yi jalabin riga ba sai da shi wala ne malamai ba ai da ka ga malami kamar ni ne yayi zuwa na alaji ba ma zai bane su kana ya alaji ne ko haka bane ba ba na makoyi wannan kwalle ne da sauran sa bai shi ne ya zo da shadda ya zo da alkabba ya zo da rawani ya zo da sanda kai har da shi mutum da ake gyara gashi kuma ba kuma a matsayin malam ba da ruwa da yake saukata ba ba an gane kuwa a cikin cutar da annabi yau shi ibrahim zai yi mu'amala da kowa kowane mu'amala ba za ta ci shi ibrahim ka iya ganin sa ba da fawarowa domin ba ta bai wani wani da ya shiga da fawarowa kuma ya kira shi da addinin musulunci ba sai shi ibrahim to kai na ma zaka shiga kashi kuka ga shi wani aka shiga ga shi a cikin ga shi a cikin fadar tsaro ne ya ingila ta zo ta durkusa ta gada baba kuma ya shi wanda ke haifar addinin musulunci ya baro nan ya tafi fadar sarkin ya tafi farin yana cikin farin ne yake wani bai ne ne mene ne wa farin su da rufan yana kusala yana cikin tofin da rage to da ya ga sha'anin saboda haka ba la'anta ba ne ka je ka karanta kawai ɗinka da alarin da ka take ciki anan kana cin mutane gyaran sallar Allah amma wannan halarar ta annabi ba wasu bara kai kai malam ko ya sallar kuma na ma ba fasa ba fasa sallar kai ba waye ya malam din su bara ba ta kai ba kawai sa karatu a gidan rediyo sai da na kashi hankali musamman malaman wadana a za ka tuba gidan rediyo kawai wani ma da mai abu da tashi ba aiki ta yaya za ka tafi a gidan rediyo aka ce mai zawa za a zawa yake zai zata za su cire kiɗa kuma sa karatu ko su cire karatu su sa kiɗa shi hujja ta gidan saboda haka yara a haka an haɗa kamar wani wani ya yi yi da ya fi da shi ya zo kai shi a ja ga shi zai yiwu ana zuwa ne da ya shi wani yau da shi sai ai ba ko ya na da littafin ya yi shi halatta sa karatu alkur'ani a gidan rediyo sai da yau malamai ya ba su ba su da bai wannan da ya ba ku a to haka ake so ka waye ba kai ka ce ka ci da abu ba ɗaya ba ka zo ka gano wata halara ba ɗaya ka maka laifin ana sarki ba da kai to ba ka halatta sifatar shubran har ina lalata da in ina lalata da suke sawa a rufe fatawar shehu ce ta mun yana zan ɗauko muku shi gobe a tana fatawar da shubran ne ta yi a kan halittar sa karatun alkurani a ido wani mutum ne yana da cikin mutanen da mahaifinsu yau shi bara yake jama'a gidan sa mutum yana ne shi ke gamu da a kan sai shi kuma baban da ne ya gamu ya ce da da mahaifinsa shi ko ya ga shi a zaune so zai shiga wanka ya fito shi bara ya ne zai ga yana bushe mutum na ajiya zai yi da irin na gyaran gashi ga hular da yake na shafa a ga ɗan abin gyaran farki ga mai na shafa ga kwanan wali wannan ku anya waje mai tsara kuna na baba ne take ga mana ita ce cika dewa dewa dewa ya su malam wala su malam wala su shi aku wannan wannan kan ya ga shugaba ya kamo bibi yana a kamo rai ido ya ji me take faɗa kasta kawo musulunci hari tana hajjira ido ma cikin kayan zaka to da aka tashi yaye masa wani abu shi ba rai yana fitowa da daga cikin ɗaki da ya shi ba kawai an cika ko'ina da kare karakar za ka ya dawo duk da wani shi na dawo duk sabto na ba ko ba sani ba to haka shi ne ya ce an tambaye shi ne ya sa ya zama mai tsankali komai ya ce Allah ƙarami ne duk wanda ke siffanta Allah ba ta ba siffanta Allah ta kansa manzon Allah karami shugaban ta shugaban masu tsafta kenan ai za ka siffanta Allah da tsafta kake siffanta shi to da me cewa za ka kwaikwaye shi kake da abin da Allah ya baka to duk abin da kuka mun sa a nan ke koyi ba wani ne da nuna ina ko nuna buwaya a nan wake koyi kun je da hatta sabta kake mutane su bara maye mutane a ji a karatun boko a yi karatun addini a ji a kasuwanci a san a mutum ka waye amma kai kai ne a kan jirgi kuma kai ne da kan ka zai kai da kake da kwantsa a gidanka ko kuma cire a cikin gidan da wuce jama goyi kuma ka goyi lele ka ɗaya kuka sai bunku ya ɗage yi sai bunku ya ɗage haka da gaba wasu namun inda zai shiga sana kuma na karya mu kullum a rike tijjaniya ba a rike shi ne wani so tijjani ta yi ce wanda wanda wani ne karanta masa izu biyu ba ya da aje mace da masa kullum ba za ka karanta izu biyu ba aje mace da masa in ba za ka iya tashi da dare kai sallah ba sai ba ka tijjaniya ba in mun ga lalace ma ce wai ga wani waya shi kusa ke gana wana wa ana munna wana ba ta ne ku sai me akwai wanda ku da ne yake a alfahari da shi ba sai da kake alfahari da ka fi da ne ba to gane ba ba muna faɗa muku wannan magana da mu da kuwaye kar ku cusa kan ba shi ko ku tashi ku ne ku tashi ku ku gaya wa Allah ku tashi Allah ba ku ba abin da yake yiwa sai da ku kuma ba haramu bane rabbana atina fid dunya wa fil akhirati oh ولا تنسى من هذا الزوجة يدك هنا فيه وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبدل فسادا لا كذا صفايا حب الحشري غير الحشر من دين شنو حب الحشري لأن ما إلى كراتين wato safariya ta tsarkaka ta ibrahim ta yi wa annabi soyayya da ta kakakkiya ne wa akhalasa kuma ina tsarkake soyayya tawa an gane alƙalbu wa akhalasa lahu alƙalbu ne zuciya ta tana tsarkake soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina hallaka yayin da na umarta daga dukkanin wani aiki ko na tsarkake soyayya ta sai umarta daga dukkanin wato ba na haɗa annabi da ba na haɗa shi kawai kawai ina san annabi shi kaɗai ba na haɗa shi da wani in ka ga ina san sa ali muhammadu ne kawai kana da wata alaƙa da annabi ne yasa nake hasken annabi nake gani saboda ka abi wura'in na jiwa ni wura'in suna kwana na ne kiyaye saurayi lailar karkare mukar rizan ko ina ne sakun waka ina ne zera wa annabu waka saboda ka masadda masadda yi an gani ballawa wato wanda ya dakira ya zo kuna ba ko bai ruwa ilimin ciyewa ba wa man la koyi jina wa man kana kasa bi koyi bi koyi fa inna kibaran nas hakika wato jinjima jinjima mutane da cikin wannan al'umma ta annabi wato mani manyan ashabu kenan shugurun shagalin su shagalin su da cikin dare ba sa yin komai illa ruku aikin kira sallah wa aura da gudu sai da duka tarar kulla haka za ka duba kowane wani da kowane wato wanda yake kan samun shiga wajen annabi a halatta ya tsarkake ya tsarkake ya tsarkake niyyarsa ya dace a kan abin da yake kai wadda la'adar zan ba wa ibrahim shi ma wurin yake ko sallah yake dole ne don daren da shi ne yake ya tsaro fushar yana ne kore daren da yana ne shirya wa annabi waka yi shi ma wurin yake shi annabi yake wa hidimar waka saraka sai kyauce wa zuciyar ta kiba sai zuciya ta da ruhi na kutsaya na bukatar kuka au tsira au tsira ko kuma ruri da zuciya ta kake da lalata da rasa irin rurin nan ta mai yin rawa ana kaɗa masa abin ana begen abin da yake so ya yake yi mutu cikin da yake ya ya za ku zuciya ta kake kullum cikin gari rawa ta ke tana cewa tana komowa wazalika ka san me ya wannan zuciyar ta kake wannan rurin kake wannan kukan eh da wani cikin ciwo ne wanda asalin asalin wannan ciwon kuku a hamadi musamman da Allah ne ya dawo kawai zuciya kake wannan rurin walastu me walastu ban kasance mukhlisan bi ikhlasi ba wa haqqil qulbi lillahi na yi rantsuwa da haƙƙin soyar Allah zuwa amma wasu wani abu ne alayhi salatu lillahi summa salamu salatun Allah da gaisuwar Allah tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa alihi da alayan Allah wa sahabi da sahabban manzon Allah makarta masa da dukkan wanda yake manta ya zama ya karanta Allah sallallahu alaihi wa sallam
سلام على خير الأنام الذي أتى قيل أخنا ذو الحق وهو الذي اهتدى سلام على نزل الأواتف خير من جعل فرقا المولى وقد أرسل لقدا عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تربينا إلى الذكر والود سلام على سلام عليه والسلام يقوم به إلى عبرة الماء السلام الذي أبى سلام عليه من كريم مسيب غفور قدام غفور قدام زكي كل من قضى عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تربينا إلى الذكر والود سلام عليه والسلام موبت وما لست على في تبارك ما غدا سلام عليه والسلام مبلغ عليه فمن لي إنني عنده رضا عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تربينا إلى الذكر والود wannan bai kuma kwaya shida bai suka ne da shi ba rai ne ta gaida annabi da salamu salamu eh bai suka ne na gaisuwa wala mashi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace salamu gaisuwa ta tabbata ala khairil anam abu sake ya mutane shi yana ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi wato wanda da shi ne alhaƙo Allah a ba'a ya haskaka na hajjul hajji ta tabarkin nan na gaskiya wa hawan da suka ba kuma shi ne abin yardarwa a wajen Allah Allah bai jira kowa ba sai annabi duk wanda kaga Allah ya yi shi Allah ya yi shi dan manzon Allah jama'a kuna ji wato yadda abin ne sai a kawo account ne shi account sunansa account ko amma menene yake sawa ya zama account kudi to wannan kudin da za a zuba maka cikin account ka shi ne ai bai wani shagalin ka ko to wannan haccan annabi account ɗin kudin Asiya ba gane, kuma la duniya. Allah ya gani. To, yana nan mabiyo. Hausawa suna cewa ɗan adam kare yake da cika goma ba. Ko? Me yasa Bahaushe yake karaka? Saboda wai ka ita ce ƙarshen kirga. Idan ka fi tara, da ka ɗaya ka fara ka zo tara, sai dai ka koma baya. Ba za ka ɗauko wata ce. In za ka ce goma, sai ka ɗauko wata lamba da taran nan. ya ka aro wani abu kuma ka babu sai ka jona kai da mai goma za ga dan ana kare ya yi kenan ko to shi wannan lissafin ba ya kara in ji dan adam kowa a kan harfi ɗaya ne kuma adam hasan adabi ne shi harafin hasan manzan Allah ne idan ka ɗauki misali kamar wani sai ka samu kamar al'araja kan wani malam malam aka cire ni a kan shiri nake zari ba nake ba ba wanda za a ce yana kan cin da shi sai da kawai akan wani kai har ko 5 6 7 8 har 9 to shi ke kowa akan wannan lambar duk martaba ta duk mutum to wannan lambar har sai annabi shi yasa ko da ta boko ka dauke ta ka tafi kasa sunan manzo Allah bai ba ka kama wani na ce wani yana kan wani ko to ka ɗauko ne wani yana kan sabo ka ɗauko ne yana kan sis ka ɗauko ne yana kan sis da ka rubuta kenan ga wani a kenan ga sam a ga sis ma ga su ja kaga ahmadu kamar ba gane ba ka ɗauko wani yana kan sis wani yana kan five wani yana kan nine wani yana kan two kaga ma six match five hash nine match two dash kaga muhammadu to duk ɗan adabin duniya a kan abu to wane ne goma nan sallallahu alaihi wa sallam to in kana kan wani dama har gaza ne to shine da shi Allah yake kallon ka shi yasa bai harfe ka da sunan ka ba yanzu ka gara sunan ka Musa na kira ka musa ne zai fito muhammadu daga shi wanda sufar ta muhammadu ce wannan lamba a gara musa da ya ga haka wani abu a haka a tamfarin musa ne wannan ko isa misali gaskiya nan magani ba to wannan ne wannan harafin muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shine wato cikakken da ya amsa wannan sunan in an ce ko ko so ko an kirawo Muhammad ne zai fito zai fito wannan lambar amma kai zero ne to idan kai hidima kai hidima zero kai sai a kara maka kai wani ga wani ga zero ya zama nan kenan to kada ka kira ga zero ne ka ga zama kan ten wata lambar ta kara ta zama ten ba ba ka kara ba to duk sallah ka ba ba za ka kara in kai azumi ba za ka rama ba wata lamba za ka rama in kai sallah ne ba za ka rama in kai sallah kai sallah ya ka rama ka ba jiro ke na ka zama nawa babu ce ko sai kai sallah kai sallah ta kara maka wata lamba ka zama nawa kai sadaka kai sadaka ta kara maka lamba kai zakka kai zakka a ko ka ciyar ko kai kowa ne ya karama wata lamba a kujirin za za ka karama to sai ka taba wa muhammadu ya ɗauki wannan wata ka ta shirin ga sunan wallahi ko wa Allah
Kare lafiya.
kowa hake shi sai yake ce maka shobara ya waye mai madahan za ku wasu malu yayi shofin yayi annabi yahu kuma wala bushe bara ba za ka annabi ka san za ka annabi Muhammadu wa sifatu ka san sifar da kasar wa yasbi madan yayi shi annabi Muhammad yahu me yasa yace Muhammad sunan sunan ke wasu sunan ya yi sifa wanda jari ko fadi ta take da dukkanin yabo kuma zama mu gurin abu kullawa ya bari an kulla shi dukkan wani nau'i ba wani kuma da kira sunansa wallahi ya fito sai dai Muhammad ya fito ba ta duwaye Ba lafiya.
cikin girmamawa annabi ne zai fito kun gane ku gane ku gane ba ku je ku nemi wani wani abu ku gane ku da Allah in dai Allah ya ga abun duban sa ga abun duban sa wanda bai kuma jawo da muka karatun ne da ɗan nauyi haka wata ka faɗa maka a wani abin tuna wannan abin da nake a rufe sallare abin da yawa ba shi ta so jami'i mu kowanne za mu ɗaukar a bayanin abin ba za mu taɓa masa ka jiya ne ba shi ne ya iya mu gama mu tashi sai mana jami'i dan yana da yawa kowanne ya ɗauki abin da aka ɗan faɗa salam ya saka tabbata ala nabil awati a sadan asikuti a cikin nasabar manzon Allah akwai wanda suke suna atika atika da yawa an gani khairu man da alhalqa lil maula yayi wanda ya kira halitta da zuwa ga Allah wa qad ahsana laka ba hakika manzon Allah ya yi hukunci salamu alaihi gaisuwa da tabbata ga annabi Muhammad والسلام ita wannan gaisuwar ya zama da kudu ne rinka za ta jani ila hadratul ma'i salati zuwa halarar da shafi fata da kafu da zalim a duniya allati aba wanda yake haske salamu alaikum gaisuwa ne tabbata da annabi muhammad wannan gaisuwar daga waye ya ce min kadini daga hajjinsa shi ne ibrahimu ba mutum mu wanda ya zama mahaukaci a hajji mana mutum yamu a zan ka samu hauka a cikin abu ya zama mutum shi zan kwata yana gani na ce ma mutum shi zan kwata yana gani ba gane komai haka ne ko to shi ma haka shi ne baya gane komai in ba manzon Allah shi ne wuce ne sai zama ka fuli rafkanan ne gudu ba shi shi wa rayu wanda kaza kulla ma ya wanda ya aikata dukkanin abin da yake so ya aikata wato min zarki na da tasiri na da tasiri zunubin sa yusuf ibrahim ya zo fadar shi yake kaskantar da kansa dan manzon Allah yanzu in ka je wajen Buhari misali kake waye lokaci a alaji wannan ne mai kwallo mai kunna ya kana mu dole fala ki kala ka kare bai ya ra'ayi wazai kuma ai da shi na da kyauta salamu alaikum sai sai tabbata ga da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wassalam ita wannan gaisuwar mawaddar ya ya ya zama eh ne ba ku kariya ya race zama ya da kyauta eh a akwai wanda shi halittar sa akwai kyauta akwai wanda kuma mutumin kirki ne amma shi halittar sa ba kyauta akwai wanda ma ba shi da kirki kuma da yake mai kyauta ne amma wannan kyautar sai ka mamaye rashin kirki shi ma akwai wanda mai kirki ne amma saboda baya kyauta wannan rashin kirki sai ka mamaye ba ka gane ba eh ai ya damu jikin ai shi dan adam tarin da yake bai cika goma ba ya za nake gaya mutane kullum kar ka ga mutum yana kai abu ka ka dinga sukar sa bai iya ba bai iya ba ran da Allah ya ɗauko wannan abin rashin abin da kake gani ba iya ba zaka zo kai sannan zaka gane a shi da wanda suke da ji kokari an gani shi wannan shugaban namu ne yana da kaskin abin da kare shi kowa da iya ba ba wani da iya na daga cikin abin da kai shi gaskiya kuma shi da zai yi wa kansa bada da kuma muku girman kai ya da girman kai dalili a ai magana ke in ya tsira gyara ya gyara ka san girman kai ka san girman kai ba wanda zai gyara mai ma wanda ya tsira kai ne yanzu duk wannan abubuwan da suke faruwa akwai mutane da kun san su da dace wani rike mun sun farkon abu wani rike mun wani rike mun da zaba na muke ba akwai su da suke cewa da kai zaka rike mun wani kai zaka rike mun kuma yanzu baki ba ya ce ku taimake ni yadda Allah ya kawo ni ni yi aikin nan da ku za a yi ba ba ni kadai ba ya za a yi amma an yi haka ne ba ba haka ba sai shi yasa yawwa kawai ji ne an taɓa tambayar da a da kuɗi kuɗi na ya za ka yi da wani neman an kawo ya ce ayi akwai ta tafi na rai kawai ga malaika a zarai ɗan Najeriya wa ma bisu a za ba da wani manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da jawo da mamata cikin dukkan abu da ya fi alaihi da salamun alaihi ya san tabbata ga rabin muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa salamu ita wannan gaisuwar da zama muballagun alaihi a bar kusarwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama famalli wani ne zai lamu cewa ibrahim innani a ce ibrahim inda ko idan ya sanya ta a wajen annabi ayo karatun nama kai hanyar da Allah ba mu da sai da kuma Allah ya har ku sai mana kai kana ce goma kai Allah sha da gore da mallaka farka sai da damu rahama آخر السكون الله إذا سأل بركة يا فرح الله يجب الجنة يا وصفك إن ذا الله يجب مع البركة حتى استاذ الفاتحة تحبك من الخير الله يجب من الخير Amin. Amin.
آمين آمين الحمد لله